albarka na kafa gida mai girma sarkin damban a cikin wannan littafi mai suna muktasar sahih al-bukhari wanda aka fi saninsa da suna a tajirir sarai da ya hadisi jami'in sahih muna nan a cikin babin zakka satin da ya gabata mun karanta babin da yake magana idan ta saddaka alabnihi wa huwa la yash'ur hukuncin mutumin da ya yi sadaka sadakarsa sai ta tafi gurin ɗansa na cikinsa alhali kuma shi ba haka yake nufi ba mun ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hukunci a tsakanin dan da uban cewa uban abin da ya niyya Allah zai bashi na lada dan kuma abin da ya dauka ya zama nasa to yau insha Allah za mu tashi sabon babi babu man amara qadimahu bis sarakati wa lam yatanawalu bi nafsihi babin da yake magana akan idan mutum ya umurci wani ya sadaka dukiyarsa ne amma sai ce wani ya dauki dukiyar ya saraka da ita ko kuma ya bashi wato kenan gwargwadon yadda zai rika saraka ya fitar da kaza ka rika saraka da kaza in an samu kaza ka rika ko kuma kullun da safe kai ba da saraka kaza ko duk sati ko duk wata ko wani duk lokacin da ya zo ka bashi kaza duka wannan da sadaka ne ya yi niyya a zuciyarsa ko kuma duk lokacin da ake aiki kaza na alkhairi ko ba na nan a bayar sadaka to waɗannan ayyuka na sadaka da mutum zai ba da kansa ba yana da lada a ciki ko bai da lada kuma ya halatta hakan ko bai halatta ba hadisi na farko a wannan babi daga nana aisha radiyallahu anha qalat qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza anfaqatil mar'atu min da'ami baitiha غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت النبي صلى الله عليه وسلم yace idan mace ta dauki wani abu a cikin dukiyar mijinta ta yi infaki ta sadaka da shi fi sabilillahi amma manufarta ba barna bane manufarta gyara ne ko sadaka ne ko taimako ne ko wani abu wannan shine abin da yake kike ne zuciya kawai misali almajiri ya zo ya bara sai ta dauka ta bayar ko wani dan uwansa ya zo gidan ta ganshi a cikin wani hali kuma gidan suna cikin wadata sai ta dauki abu a cikin dukiyar mijin sai ta bayar ko na ta dan uwan ya zo shi ko kuma wani wanda ba dangi iya ba ba na baba ba amma dai ta ga cewa tabbas yana da bukatar abu kaza su kuma sun fi karfin wannan abu sai ta dauka sai ta bayar gaira mufsidatin ba mai barna ba to in haka ne kana laha ajruha bima anfaqat Allah zai ba ta ladan abin da ta dauka ta ciyar din saboda kyakkyawar niyyarta wani zawjaha ajru sannan shi mijin na ta baya nan ta dauki wannan dukiyar ta ta baya shi ma Allah zai ba shi ladan sa zai samu ladan sa in tuwo ta bayar haka ne in kyauta ta bayar in rigarsa ta dauka ta bayar wani abu ta dauka ta bayar na alkhairi Allah madaukakin sarki zai ba mai gidan nata ma lada bima kasa ba saboda abin da ya tsururuta ai shi ya samu wannan abincin da aka ba sadaka ko shi ya samu wannan kudin ko shi ya samu wannan rigar ko wani aiki alkhairi da aka dauka aka yi da sunansa ai shi ne tsururinsa don haka Allah da kun sarki zai ba shi lada akan wannan walil qadini misl zalika sannan su dauki fa shi ma Allah zai ba shi lada kwatankwacin haka shi ma Allah zai ba shi lada misali kiɗin abinci na abinci a hannun wani yake ita kuma ta ga jama'a za su zo gidan kuma abincin da ake da shi a hannu ba zai isa ba to haka sai ta ce a mai abin da yau maimakon ya ba su kwano ɗaya na shinkafa to ya ba su kwano biyu to kaga yana da yancin ya ɗauka ya bayar yana kuma da yancin ya ɗauka ya hana to sai bai yi rowa ba da ya fahimci aikin alkhairi za a yi sai ya ɗebo ya bayar ya san kuma alhaji ba zai magana akan wannan ba sai dauka ya bayar to shi ake kiransa alkazi ko kuma wanda kudin control din kudi yake a hannunsa in an zo ka za ka rika bayarwa sai ka rubuta in an zo ka za ka rika bayarwa sai ka rubuta wani lokaci masu kudi irin wannan ya ka same su shugulgula da yawa sai dai su wakilta wani rika yi to shi da aka bar dukiyar hannunsa bai rowa ba sai ya dauka ya bayar to shi ma misal zalika Allah zai bashi lada kwatankwacin wannan la yanqusu ba'dhum ajar ba'd sashen su ba zai tauye ladan sashe ba kaga macen da ta dauka ta bayar yanzu ita ladanta daban shi get storekeeper da ya dauka da dauki kayan da aka dauka aka bayar aka amfani da shi a taimako ko sadaka shi ma ladansa daban shi shi mai gida da ya kawo wannan shi ma wato kenan nasa ladan daban babu ladan wanda zai tauye ajara ba'adin shay'an ladan wani ko da na misalan zaradin kowa zai samu ladansa yanzu kaga wannan hadisi na farko yana karantar da mu in fage fi sabilillah in an yi za a samu lada da biyu yana da karantar da mu ko da ba da sadinka ba aka dauki dukiyarka aka bayar a bisa alkhairi Allah zai baka lada kuma shi wanda ya hakan Allah zai bashi lada wanda kuma makullin abu yake hannunsa control yake hannunsa shi ma in ya bayar Allah zai ba shi lada kenan yanzu kamar encouragement na cewa matan mutum su yi masa aikin alkhairi wanda zai sabu ladarsa a duniya da lahira ko da baya nan gwargwadon yadda ba barna za a yi ba sannan shi gatekeeper shi ma ko storekeeper shi ma ya dauka shi ma ya bayar aka ce su ma za su samu lada ba dukiyarsa ba ne amma ya sake ta aka aiki alkhairi shi kuma shi ma ya samu lada a dukiyar ta bane aka ce ta dauka ta dauka ta sai ta ta samu lada mai asalin kayan kuma shi ma ya samu lada kuma kowa nan sa bai rage na kowa ba kamar kowanne daga cikin su ana kwadaitar masa gwiwa cewa ya taimaka wajen yin alkhairi don haka ga samu wata kenan cikakken abin da ake kira at-ta'awunu menene ta'awunu alal birri wa taqwa ko to an samu wata kina a ta'awun alal birri a wannan wata kina wurin babu la sadaqata illa an zahari gina an zahari ginan babin da yake magana cewa ba a yin sadaka sai inda wadatar yin sadaka inda karfin yin sadaka sai a yi idan kuma babu fa to kaga babu hali kida ko yau saboda me la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha Allah baya daura wa rai ta sadaka da wani abu sai dai abinda Allah ya dauka ya bata to babu faqir shay la yudihi duk wanda ba shi da abu bai sai dauka wato kidan ya bayar ba wannan shi abinda babin ne ke so ya karanta da mu hadisin wannan babi hadisin Hakim bin Hizam Allah madaukaki sarki da dace ce ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa al yadul ulya khairun min al yadis sufula hannun da yake sama kullum shi ya fi alkhairi a kan hannun da yake kasa hannun da zai dauka ya bayar kenan ya fi hannun da zai karba kenan ko da haka sai ce wabda bi man ta'ul amma ka fara bayarwa da wanda kake daukan ɗawainiyarsa ga abinci sauran na mutum daya matar ka bata ci abinci ba ga wani mai bara ya zo ko wani mai neman taimako ya zawa za ka fara bayarwa bi man ta'ul wanda ɗawainiyarsa take kanka ta zama ta dole don wancan in baka bayar ba ba za a tuhume ka tuhuma mai tsanani a kansa ba amma wannan in baka bata ba za a iya tuhuman ka so da ai dauniyar ka ce sai ka ibda bi man ta'ul ka fara da wanda kake daukan dauniyarsa wa khairu sadaqati an zahar ginan kuma sadakar da tafi alkhairi shine wadda aka yi ta bayan wadata ka ci ka sha sai ka dauka sai ka bayar ka suturta sai ka dauki sutura ka bayar kana da kuɗi wanda zai ɗauki ɗawainiyarka sai ka ɗauka sauran ka bayar abin da ake kira wata kenan excess kenan ko bayan na ɗawainiyar gidanka sai ka ɗauka sai ka bayar to wannan sadaka ɗin wato kenan ita ce sadaka mafi alkhairi yo ifu hullahu barka ne wa man yasta afif haka ne wa man yasta eh yasta afifa wa man yasta afifa duk wanda ya kokari ya dauki ya kame kansa ko kuma a wani rajo mai yasta afif wanda ya kame kansa wanda ya nemi ya kame kansa haka ne yan kokarinsa ya ga bai dora wa kansa kwadayi ba bai dora wa kansa roko ba yan kokarinsa ya ga ya nemo abin da yake bukata tasa ta kansa don ya amfani kansa shine yasta afif ko yana kokarin ya je ya nemo don ya kansa wannan yana daga cikin mai yasta afi yana kokari ya kare kansa ba sai ya je roƙo ko yayi kudai ko yayi bara ko yayi wani abu makamancin wannan wannan ma istifaf ne amma wanda zai je ya nemo don ya amfani kansa ya fi wato kenan saboda kar ya zauna ya takura kansa ya takura wani to duk wanda ya kokari akan wannan ya ifahu Allah Allah madaukakin sarki zai taimaka masa wajen kame kan wake kokari yake je ya nemo wani halal zai fita Allah zai bashi kokari yake je kaza kaza kaza dan ya tare mutuncinsa Allah zai taimaka masa kokari yake kare je ya roƙo Allah madaukakin sarki zai taimaka masa akan wannan layin nasa wa man yastagni wanda ya nemi ya wadatu ba sai yayi kaza ba ba sai ya je guri kaza ba ba sai kaza ba abubuwa da ake da yawa wanda suke ba halal bane ba sai yayi ba ya haƙura da halal ɗinsa ko kuma dole sai an je gurin wani an zubar da mutunci ba sai ya je ba zai haƙuri ya gamsu da abin da yake ya wadatu da abin da ake gina nafs ko wadata ita ce wadatar rai wadatar zuci to duk wanda ya nemi ya dora wa kansa wannan formula ta zama ta dora kansa ya guni hillahu Allah zai taimaka masa wajen ya zama ya wadatu da kan nasa wato kenan Allah zai taimaka masa wajen kame kansa ba sai lalle wato kenan ya zubar da mutunci ba hadisi na gaba daga Abdullahi bin Umar Allah madaukakin sarki da da shi cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wa huwa alal minbari lokacin yana kan minbari wa zakara sadaqata annabi sallallahu alaihi wasallam yayi batun akan sadaka yayi magana akan sadaka ai magana akan sadaka ya hau kan mimbar yana ma mutane kuduba kenan ko me yawa nan topic din da aka yi discussion a wannan kuduba gaba ɗaya shine wato kenan sadaka ko kuma ta dauki wani portion mai karfi a ciki to haka yayi amfani da yayi ya ambaci sadaka mai yawa wata afufa ya ambaci kame kai gwadatuwa da abin da Allah madaukakin sarki ya ba wa mutum rage kwaɗayi rage hankoro a cikin abin da ka iya zubar da mutunci wal mas'alata ya kuma magana doguwa akan roƙo roƙo ga matsalarsa ga abin da yake jawa ga kaza kaza kaza wayannan abubuwa uku sadaka ga falalata ga alherinta ga kaza kaza kame kai ga matsayinsa ga alherinsa roƙo ga matsayinsa ga matsalar da take tattare da shi duka yayi yayi bayani akan wannan to sai yace karshe alaidul uliya khairun min al-yadi as-sufla kullun hannun sama din shine yafi alkhairi akan hannun kasa kamar annabi sallallahu alaihi wasallam yana encouraging din mu kullun mu zama hannun mu a sama ne dan mu zama mun fa alheri kamar yana da kwadaitarwa kwadaitarwa ne akan sayin sadaka an ce hannun sama yafi hannun kasa alheri to kai wanda ya kamata ka zama mai alkhairi mafi alkhairin ko kullum maimakon ka karba ya zama kana barwa wannan hadisi mun dube shi hankali yana karanta da yadda al'umma musulmi za ta zauna ta yadda wato kenan za ta ji daɗin rayuwa ya kan wannan kawai saboda duk wanda yake da shi kokari yake zama ya taimaka ma wanda ba shi da shi kokari yake ga ya samu wanda ba shi da shi don ya taimaka masa to kaga ba wanda zai shiga halin kakani kayi nema ake yi a ga wanda ba shi da shi sai a taimaka masa kawai saboda mai ka zama irin uliya khairu min yadda subula ka zama wato kenan kai ne kullum mafi alkhairi haka ya kamata waladul uliya hannu na sama din hiyal munfiqa ita ce mai dauka ta bayar wasu sufula ta kasan kuma hiya sa'ila ita ce mai roko ita ce mai roko dalla da annabi kaza kaza okay to shike na to gashi dalla da annabi kaza kaza kaza to gashi to kaga ni sauraka mai roƙo ita ce wata kiran kaskantacciya kwakwakwa tun a duniya ma haka ne tun da sai mutunci a ɗan zuba kaɗan babu ta haridi ala sadakati wa shafa'ati fiha babu da yake magana akan wato kenan kwadaitarwa akan yin sadaka da ceto akan lamarin sadaka sadaka shi ne mu dauka mu bayar fi sabilillah ko yin sadaka wannan babi kaman zai yana kwalitar da mu mu rika yin sadaka ne amma ya ce ash-shafa'atu fi shi da ka taimaka ma mutum kai ba za ka iya bashi ba amma wani yana bayarwa shi kuma bashi da hanyar da zai je gurin ko kuma ko ya je bayi da kima da za a bashi consideration din da za a kula da shi kuma kai ka san halin da yake ciki kuma kai in ka je kai magana za ta yi amfani ba a kanka ba ne yawa sai ka je ka ka taimaka masa ka je ka kai shi sai a dauke shi sai a bashi to wannan shine ake kiransa ake ash-shafa'atu fiha ceto akan akan wannan lamarin ko kuma kai da kanka ka je kai magana ranka da ana ba da kaza kaza kaza kaza wani ina ga shi ma ya cancanta a saka shi a cikin abin din nan so da shi ba zai iya zuwa ba sai kai masa dalili to wannan dalilin da kashi na ake kiransa a shafa'a ka cece shi a cikin wannan lamarin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zamu fahimta a cikin wannan babi shine yana kwadaitar da mu maimakon mu je guri mai kudi mu soki mutum don kar a bashi a'a mu je mu yabi mutum mai masa dalilin don a bashi to yin haka din yana daga cikin ayyukan alkhairi wanda wannan babin yake so ya karantar da mu hadisin farko na wannan babi shine hadisin da aka rawaito daga Abi Musa al-Ashari ke cewa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza jaa sa'ilu idza jaa husailu annabi sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da mai mabaraci ya zo masa ko mai roko ya zo masa aw tuliba ilaihi hajatun ko kuma aka nemi wata bukata zuwa gare shi wani ya zo ya kawo wata bukata gare shi sai ya zama shi ba zai iya ba misali an zo an tambaye shi matsalar da ta kai na naira dubu hamsin shi ko naira sa dubu biyar kaga ba zai iya ba kuma ya yi nazari ya ga cewa wannan matsalar jinun ce abu ne wanda ke mai muhimmanci ya kamata a yi to ba zai bar wannan matsala ba dole sai an yi solving dinta kala shi ne sai ya ce ishfa'u tu'jaru jama'a musulmi ku yi ceto Allah zai ba ku lada ma'ana kenan idan a cikinku akwai wani wanda zai iya yayi ko kuma wanda zai iya kaiwa in matsalar inda za a warware ta to ku yi haka idan kun yi haka nan tujaru Allah maɗaukakin sarki zai ba ku lada za a ba ku lada ku yi ceto za a ba ku lada akan wannan ceton naku wa yaqdillahu ala lisani nabihi ma sha'a Allah maɗaukakin sarki yana biyan buƙatar da duk ya ga dama akan harshen annabinsa yanzu da annabi sassara ya ce masa ku taimaka ma wani kaga za a taimaka za a taimaka sura kawo da kawo da kawo da kawo sai ya biya yanzu akan harshen sa Allah maɗaukakin sarki ya taimakawa wanda mutumin buƙatar sa ta biya haka ne yau kuma cewa aka yi mu komi koyi da shi don haka idan mai matsala ya zo sai mace jama'a taimaka ma wani a taimaka wa wani a yi kaza kaza kaza kaza to in mun yi haka nan shi ma yana daga cikin ceto sadaka kamar yadda Allah madaukakin sarki yake biyan bukatar wanda ya ga dama a harshen annabinsa haka kuma ya biya wannan bukatun ta wanda ya ga dama din harshen kalifarsa na farko da kalifarsa na biyu da na uku da na hudu da kuma ma shugabannin musulmi da kuma duk mutanen alkhairi to idan wani ya magana sai ka ga an yi wa wani abu sau da ai ba don wani ba da wani ba zai zama abin nan ba ba zai zama wani abu ba yin haka kuma kullum yana da aikin alkhairi ba ka san abin da allah yake filanin maka a gaba ba sau da yawa mutumin da kakan yi masa dalili shi kuma ya dawo intoni ya maka dalili haka tana faruwa kai daga cikin gwamnatin musulunci zamanin abin zamanin wannan daidai lokacin da holako ya shigo cikin kasar musulmi ala'uddin da daga cikin gwamnatin ala'uddin akwai yaransa bawansa a zahiru baibars yaransa ne ya zo ya zo gidansa ya zauna yana kula da shi da ya ga yana da basira yana da kaifin abinan da jarintaka da karfin hali yana jansa a jiki yana neman shawararsa amma kuma yana kula da shi ya mutunta shi gayar mutuntawa daga ce zai ce to ni ina son ɗayan biyu na farko ina son yin 'yan taka saboda basiranka da hankalinka da hangen nesan ka amma kuma na jin tsoron abu da ɗaya ina 'yan taka za ka ce za ka bar nan in ka bar nan kuma ka ga abubuwa da yawa zai samu shawarwarin da ke samu abun ka ba sai to ya za a yi hakan kuma dole ya haƙuri ya 'yan shi bayan ya yanta shi ya samu shuhura daga ƙarshe ya zo ya haɗa kai da as-sultan kutus a misra suka hada karfi da karfe suka je suka karya rundunar holakon da ta shigo cikin musulmi ta zo har bagadada ta kashe duk mutumin da ta samu mere a cikin bagadada don holakon da ya zo cewa ya latatar ko hajaran ala hajarin kar ku bar ko mutum ɗaya mai numfashi har da kalifan musulunci suraka suka duka zuwa garuruwa na musulmi suna abin amma ta da shi aka zo aka rusa wannan holakon kai ta ma sai da ya zama shi shine amir na musulunci a wani lokaci sai da ya zama shine khalifa don wani lokacin kuma lokacin shi wannan alauddin ya riga ya shiga halin kakani kai shi ya dawo da ko shi ya dawo da da shi matsayinsa da kuma wato kenan mutuncinsa saboda haka idan ka ce makama mutum Allah madaukakin sarki ya san menene inton zai baka ko a gidan duniya a gaggauce kamar yadda yi wa alauddin as-sultan alauddin ta hanyar azahir baibars ko kuma ya ɓoye sai a ranar lahira sai zo ya nuna maka wannan abinda kai wata kenan na ceto to wannan kenan hadisi na biyu kuma a cikin babin riwaya daga nana asma'u yar gidan sayyidina abubakar Allah madaukakin sarki da take cewa qala lin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya taba kira na yace min a matsayinta nawa yayar matarsa ko ya ce mata latuki fayuka alaiki latuki fayuka alaiki in an ce alwuka shine kaman jaka ko jaka da ake sa kudi a daure bakin ta ita da ake kinta alwukawo kun tunan hadisin da yake cewa al'ainu wukawo sahi to an ce latuki ma'ana karki tsuke bakin jaka ke ma sai tsuke miki haka ne yawwa ai karki rufe ba tsuke bakin jaka menene ma'ana tsuke bakin jaka kinaya ce ta rowa kada ki rowa sai ke ma miki rowa tunda ai a kullum mala'iku guda biyu suka sako ko daga sama ɗaya ce ya Allah wanda yake barwa ka bashi wanda yake rowa kuma Allah ka kawo masa asara to kaga in aka kawo mata asara a dalilin rike bakin jaka yanzu kaga bata bata ci riba ba ita bata bayar ba na hannunta kuma ya lalace kaga kowa bai amfani da shi ba amma in ta bayar ita masa Allah madaukaki sarki sai ya sai ya sake mata anana anana asma yake faɗan wannan ko amma hukuncin zakanwa al'umma musulmi baki da wa fi riwayatin a wata riwaya yake ce mata la tuhsi fa yuhsi Allahu alayki kada ki kirga Allah sai kirga miki sai kin haka kin haka kin haka kin dan kirgo sai ki bayar ko a ke man za a baki sai a kirgo a kirgo a kirgo yawa amma kika haka kika din muzo dun kusudin kika dauka kika bayar dan da Allah ya tashi baki shi ma sai ya kirgo sai ya baki wato kenan dun kusudin saboda ka kamata dinu to dano ko وكما تزرع تحصد وبكل التي تكيل تكاد وفي روايه haka ne a cikin wata riwaya yake cewa la tu'i fa yu'i Allahu alayki haka ne yawa ai wato kenan la tu'i kar wato kenan ki ki ki ki tsuke bakin jaka shi ma ma'anar su daya da waccan ko kada ki rowa kar ki tsuke bakin jaka shi ma latu'i in an ce wato kenan wa'ayu kiyayewa ka zama wato kenan tsokon shi sai ka san abin da ka bayar to kar ki haka dai miki bayar kawai Allah madaukakin sarki zai baki in kuma kika ce ke sai kin iya kin kididdige kin san me kika bayar to ke ma sai an san me za a baki haka nan ne wa yallahu alayki ardihi ki sassauta ki sassauta mastar ati gwargwadon yadda kike da iko yau karki takura a wajen wato kenan kyauta Allah madaukakin sarki wato kenan zai taimaka miki a rayuwa to duk wannan babin da ya kamar da yana karantar da wayan da ya kamata ce al'umma musulmi ta inda kowa haka yake dukiyar da Allah madaukakin sarki ya sa a ban kasa ta ishi kowa da kowa ya zauna a cikin walwala ta isa kuma Allah madaukakin sarki ce kai la yakuna dulatan bainal agniya imankum kar ya zama dukiyar ta zama kawai tana ta tadawuli tsakanin masu kudi kawai tsakanin masu kudi kawai a tura billions nan a tura billions a wannan wannan haka ne ya zama wuzin wani kaliba na mutane dukiya take yawo sannan kuma millions na mutane su kuma suna cikin wato kenan halin kakani kai Allah mu da kuke zirke ce kar ai haka don haka ma yasa ya fitar da wato kenan institution na fai'u in an tafi jihadi duk abin da aka je aka samu za a raba wanda suka je jihadi to kullum masu jihadi za su rika samu kenan ganima to ina makafiyo ina gurgu ina kuturu ina mara lafiyan da Allah ya ce su an dauke musu zuwa jihadi to su ba su zama ba sai aka ci a to da zaran an samu fai'u to a su ne ko ma afa Allahu ala rasulihi ko to sai ya zama min alil qura sai ya zama fa lillahi yanzu duk abin da aka samu na fai'u na Allah ne da manzon sa saboda haka yanzu ba na masu jihadi bane sai annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai ya dauka sai ya bayar a wa'anda su kuma ba sa iya zuwa jihadi balle ta samu ganima yawa Allah ya haka ne kai la kuna dawlatan bainal agiya imam saboda kan daukiya ta zama tana kewayawa tsakanin masu kudi kawai a tsakanin masu kudi kawai yau harka ne ta shugabanci yau wannan za a daura gobe wancan sai ta canji a junansu sai ta canji a junansu wayan su kaliba da mutane sauran kuma millions of people to the detriment of their lives saboda haka Allah madaukakin sarki ba haka yake son tsarin ya kasance ba kowa ya sake ta yadda kowa zai samu walwala babu man ta sadaka fi shirki ko sun ma aslama wannan babu yana mana magana wani mutum ne ya yi ta sadaka ya yi ta sadaka ya yi ta sadaka ya yi ta sadaka amma zamanin jahiliya ɗabi'arsa ce kusan suna da irin wannan ɗabi'a da kyauta idan ana maganan kyauta a duniya musamman duniyar larabawa to aka ambaci hatimin da'i a zamanin jahiliya kuma aka yi shi ta ka za ka sai saka jin ce alkaramu ka hatimin da'i kyauta da karimci ko hatimin da'i ko kuma wani aikaiwa zan ce fulanun hatimun ai wani hatimin da'i ne dan kabilar ɗaya ne ya fi kowa suka ce a duk duniya wato kenan kyauta a wancan lokacin nasu amma ba a zamanin jahiliya ne ko don haka lokacin da aka ci garinsu da yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallama aka kama kanwarsa yarsa kanwar adiyu bin hatim adiyu ya gudu ta ce rasulullahi ni yar gidan hatim ɗaya ne karka tozarta ne ka bani dama na maka addu'a ya ce kimin addu'a kina mashirka ta ce eh ya ce to bismillah sai ta yi masa addu'a a nabi sallallahu alaihi wasallam sannan ta irga masa ka ji hali ka ji halin ubana sai ce da babankin nan musulmi ne da mu ma yanzu masa addu'an Allah ya masa rahama law kana abuki islamiyya la tarahamna alaihi da yanzu zamu masa addu'a to ba musulmai bane to da ka sai ce to shikenan ya ma yan tata yanzu ba ita ba baiwa bane da aka yi ta je ta kira ɗan uwanta adibin hatimu ɗayi ta ce zo musulunta to yanzu kaga duk da jahiliya ne kyautar da ya annabi sallallahu alaihi wasallam abin ya ba sha'awa ce lauka na aboki islamiyya la tarahanna alaihi wannan babi yana magana mutumin da to shi Allah ya ba sa sa'a ya yi sadakar a musulunci a jahiliya yanzu kuma ya zo cikin musulunci ya yi ne hukuncin sadakarsa tunda yanzu yana da rai man tasaddaqa fi shirki summa aslama kaga summa ta zo me bayan shirka din kenan ko yawa riwaya daga hakim bin bahazan qala yake cewa qultu ya rasulullahi ara'aita ashiya'a kuntu atahannathu biha yace ya manzo Allah ka bani labarin wa'ansu abubuwa da nake yi su da ina bautar ubangiji su in an ce tahannuth kamar ibada ne ko yawa aka ce annabi sarsa yana zuwa kogon hira kafin musulunci ya tahannasu ko sawa qabla nuril wahyi fi nuri khalwatin bi ghari hira'in mufrada ya tahannasu yana yin tahannusi shine wato kenan yana yin tahannus al ibada to ina yin bautar Allah da irin wannan abin biha a zamanin jahiliya fil jahiliyyah zamanin jahiliya min sadakatin na farko su kaman abubuwan da nake kaman sadaka kaga yana yawan yin sadaka kenan ko aw atakatin ko kuma yanci in sai bawa in yanta shi saboda ya samu abin nan ko kura kaba din da alkurani ya faraitar ko kuma baiwa wasilatin ko kuma sada zumunci shi mai sada zumunci ne a yan uwansa duk inda ya je gurin yan wasilatul rahimi duk inda ya je zai sada zumunci a yan uwansa kuma zai musu alkhairi to gashi kuma unfortunately duk wannan yayi musulunci bai bayyana ba yau kuma musulunci a zanzu duk wata ta biya shiriri ta kenan fa hal fi hamin ajarin akwai wani lada da Allah zai bani a cikin wannan abin da na yau gashi ya zo gindin magani ko فقال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم سيتي أسلمت على ما سلف من خير shikenan yanzu ka musulunta akan abin da kake a kansa wato kenan alkhairi ana Allah madaukakin sarki ya maka gaba da katar yanzu ka musulunta sai ka ci gaba da abin da kake yi a kansa wato kenan alkhairi yau Allah madaukakin sarki kuma sai ka bar masa sauran shi ya san yadda zai maka amma dai yanzu abin da kake a kan sannan na alkhairi to yanzu aslamta alaihi ka musulunta a kansa wannan ma rahama ce ta ubangiji saboda kamar yana kwadatar da shi cewa wancan ayyuka da kake na alkhairi ka ci gaba da yanzu ko to da musulunci da yazo shi duk abu na alkhairi bai hana ba an yi mitin na taimakon raunana a cikin makka annabi sallallahu alaihi wasallam da dare zamanin jahiliya da ya ce wannan mitin ɗin da aka yi nan da a jahiliya da za a sake kira na a irin wannan mitin ɗin yanzu ma da zan ansa so da aiwancin ya zama mitin ne na alkhairi tun da kokari ne na fatuwa hakkin wanda yake mai rauni so da aikin alkhairi musulunci da zai tabbatar da shi yayi barna ita ce wata kenan ya kawo da ita za ka yanzu yana encouraging ɗinsa kenan akan abin da ke akan sa ya ci gaba yau saura kuma sai bar ubangiji babu akiri khadimin ko idza tasaddaqa bi amri akiri sorry babu ajaril khadimi babu da ke magana akan ladan wato kenan mai hidima yaron gidanka menene ladan sa idza tasaddaqa bi amrin in yayi sadaka akan bi amri sahibi in yayi sadaka da umarnin mai shi gayar musulun ba tare da wato kenan yayi barna ba yace ka dauka ka rika bawa na kaza kamar yadda muka yi a baya idan ya haka nan menene matsalarsa ciki hadisi abu musa al-ashari annabi nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-qazin al-muslimu al-aminu alladhi yunfidu haka ne ko wa rubama qala yuti annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-khazin mai rike taska stokifa wadda kudin oga yana hannunsa buhunan gero suna hannunsa dawa suna hannunsa kaza da sauransu suna hannunsa cek yana hannunsa almuslim kuma wanda yake musulmi al'amin kuma wanda yake amintacce an yadda da shi an ba shi komai da komai a hannunsa alladhi yunfizu wanda yake zartar da a wani ruwa yake cewa alladhi yudi wanda yake dauka ya bayar da abin da ma umira bihi duk abin da uga ya ce wani kai masa dubu goma zai dauka ya kai masa ba zai taba ba wani kai masa dubu biyar zaka zai bashi wani bashi buhun gero wani bashi kaza ko kamilan zai ba da shi a kammale yadda aka ce muwaffiran ya cika masa cif cif cif ba tare da ya rage ba an ce ka bashi buhu sai ya bashi solo kaga ya rage kenan ko a ce bashi buhu goma sai ya bashi buhu tara ya rage bashi dubu ashirin sai bashi dubu sha biyar ya rage to wanda zai bayar kammalalle kuma cikakke yadda zai iya daukan kanana kananan buhu ya bada guda goma ce na bada buhu goma amma kuma kaga yanzu kamilan ne amma ba ma muwaffiran ba to wanda zai bayar kamilan ya zama kuma muwaffiran eh goman ne sannan kuma duk cikakku ne babu wato kenan mai nasa ɗai ban bihi na sau kuma ransa tana jin daɗin hakan kai na ji daɗi wallahi da oga taimakawa ne na ji daɗi da oga taimakawa ne duk abin da aka ba baya ma mutane wanda aka ba su hasada fa yadfa ila allazi umira lahu ya ɗauka ya kai ma wanda aka umarce shi ya kai masa bihi da shi don wannan abin ahadul mutasaddiqaini ya zama ɗaya daga cikin masu sadakar guda biyu yanda Allah zai bai wa oga lada shi ma Allah zai bashi lada Allah zai bashi lada shi ma jikakken lada kuma shi ma Allah zai bashi ba wanda ka saba bai na bayan kusa Allah na sai wani lokaci wani riwaya za ka yi cewa ahadul mutasaddiqina ɗaya daga cikin masu sadaka yana ce masu sadaka ko ma wa ne masu sadaka kai almutasaddina almutasaddina wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati ko to mutasaddiqin du masu sadaka Allah ya zai ware su ranar lahira ya ce ga kofar da za ku shiga a cikin aljanna wannan kofa ce ta masu sadaka to shi ahadul mutasaddiqina wannan ruwayan haka zaka ya zo da shi wato kina a wajen wasalin ne in ka ce ahadul mutasaddiqina ya shiga cikin duma su sadaka gaba ɗaya shi mai ɗauka ya ba da umarnin ya zartar da umarnin oga in ka ce a hadin mutasaddiƙai ni ɗayan masu sadaka guda biyu da shi da ogan kenan oga ya ce a bayar kaza kuma shi ya ɗauka ya bayar da haka shi ɗaya daga cikin masu sadaka guda biyu ne oga ma ɗaya daga cikin masu sadaka wato kenan guda biyu kamar nan saboda matsalar dukiya da yadda take a cikin zuciyar ɗan adam annabi sallallahu alaihi wasallam yana amfani da wannan daman wajen kwadaitar da duk wanda haka ta faru da shi ya zama mai cika amana ya dauka dan ya zama ya tukin shi ma ya samu ladan sa wa tukin cikakke duk da ba duke sa bace amma zai iya yin ha'inci a ciki in ya ha'inci kuma ya cutar da wanda aka bashi shi kuma musulunci target ɗinsa shine wanda ake so a bashi nan abin ya same shi ba a kyashi ma shi mai ba mai kai wannan ladan saboda shi ma za a bashi ladan amma dai kokari ga cewa wancan ladan ya kai ma wato kina wanda aka aka umarce shi ya kai masa babu qaulillahi ta'ala ba amma man a'ata wattaqa babin da yake magana akan wato kenan fadin Allah madaukakin sarki da yake cewa amma wanda ya dauka ya bayar sannan kuma ya bi Allah da takawa ya ji tsoron Allah wanda ya dauka ya bayar dukiya fi sabilillah kenan ko ya dauka ya bayar duk da cewa wannan aya ta sauka akan sayyidina abubakar Allah madaukakin sarki ya dade shi saboda dukiyarsa da yake dauka ya bayar kuma tare da tsoron Allah madaukakin sarki da yake cikin zuciyarsa to malaman tafsiri suka ce hukuncin sa zai ja bazan sa kan kowane mai dukiya dukiyar kuma mai yawa ce ko yar kadan don haka kullum ya amalu ala shakilatihi ko kowa zai bayar mai kadan ya bada kadan mai da yawa ya bada yawa da ba da yawa duk wanda zai yi haka to shi kenan zai shiga cikin wato kenan ayar amma man a'ata wa taqa wa saddaka bil husna Allah ta fasan yasirhu lil yusra yawa lil yusra sai ce Allahumma adi munfiq Allahumma adi munfiqa malin qalafan ya Allah madaukakin sarki roƙon da nake maka shine duk mutumin da yake ɗaukan dukiyarsa ya bayar dan taimako ka bashi khalafan mayau ka bashi abin da zai maye masa gudu wake ya bada dubu goma Allah ka bashi abin da zai maye masa dubu goma to shi kuma Allah in ya tashi bada abin da zai maye dubu goma to ba dubu goma yake warawa ko yawa ma anfaqtu min shay'in fa huwa yuklifuhu duk abin da za ku ɗauka ku ba na wani abu Allah zai mayar da gurbinsa to in ya tashi mai rawa kuma huwa khairur razikina ko shine mafi alkhairi da haka ba zai ɗauki dubu goma sai ya baka ba ba Allah bane zai baka ninkin ba ninkin in ya ga dama ya baka shi sau goma in ya ga dama ya baka shi sau ɗari bakwai in ya ga dama ya baka shi a za'afan kafira ko yau ayar alkur'ani kwallo-kwallo ta ce man jabi na sanin shi falahu ashirar amsaliha hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa za a ninka shi ila saba'i mi'atin yana da karfafa ayar da take cewa wanda suke bada dukiyar su fi sabilillahi kamar sal habatin ambata sab'a sanabila fi kulli sanbilatin mi'atu habba to sannan sai yake cewa wallahu yudha'ifu liman yasha kamar yadda za a cikin hadisin kudusi Allah madaukakin sarki ce man jaa bil hasanati falahu ashra amsalha aw azidu duk wanda yayi aikin alkhairi na hanyar sadaka yana da kuma kuma wani irin aiki alkhairi yana da goma misalin sa ko kuma in ƙara masa zan haka ƙarin zai kai 700 ko kuma yace ila adafin kasira a wani abin ninkin ba ninkin Allah ka disa iyaka yanda zai abin zai bayar to duk wanda yake bayarwa Allah madaukakin sarki zai mai masa da gurbin sa shi yasa hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mana kasa malamin sadaka dukiya ba ta karewa wai saboda yawan sadaka sai dai ta karu annabi hurairah radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min yawmin babu wani yini da za a waye gari yusbihul ibadu fihi bayan Allah za su wayi gari a cikinsa illa malakani yanzulani sai mala'iku guda biyu sun sauka wa ya kula haduhuma Allahumma limunfiqan qalafan ɗaya su zai rika cewa ya Allah duk wanda yake ba ruwa ka bashi mai yau wa ya kula akar ɗaya kuma yana cewa Allahumma limunsikan talafan ya Allah duk wanda yake rikewa yake tarawa yake rikewa ka bashi asara sai ya gama ya gama ya gama ya gama ya gama sai a cinna asara a ciki shi bai yi amfani ba bai bai wa insu sun amfana ba sannan da ƙarshe kuma ya zo a rushe shi ta hanyar wata kenan asara kaga wata kenan matsala kenan da wani mala'iku kullum ne sai sun yi wannan kaga ko sau ɗaya suke maka a sati mummuniyar addu'a mala'ika ne yake addu'ar kaga shi kuma ba zai haɗu ba sai da umarnin Allah ko wai ba nuna mayu umaruna da ka ko sau ɗaya yake maka mummuna addu'a a sati a cikin rayuwarka ko rayuwar dukiyarka ka ga da matsala kenan babu masalil bakili wal mutasaddi babin da zai baga mana misali akan mai rowa da kuma mai yin sadaka wannan baya sadaka wannan kuma yana yi ya ne ne misalin su har yanzu ruwa daga Abu Hurairah yace ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa masalil bakili wal munfiki idan abin musaba misali ne a kan marowaci da mai infaki shi misali kullum yana daɗa kawo mutum abu da ne nesa ne kawo masa shi kusa kamar sallar rajilai ne kamar misalin mutane ne guda biyu alaihi majubata ne suna da riguna jubba kamar alkyabba haka guda biyu min hadidin amma ta ƙarfe an sa musu riga amma rigar ta ƙarfe abin da ake nufi da riga ta karfe ne riga su saka su saka ta iyaka nan dinsu ko mukaddara iya cibiyarsu amma kuma kowace spring ne a jikinta spring ga aljifayenta ta nan haka amma spring ne amma iyaka nan dinta kenan ko min hadidin ko min sai da yahima daga nonansu ta fara sun saka daga nan dinsu ko kasa ko riga ai daga nan take farawa ko ila tarakihima zuwa to kenan kunkumin su rigar kwata kwata ta zo daga nan zuwa iyaka kunkumi a nan ta kare amma riga ce wadda take mai sifirin fa ammal munfiqu shi mai ba da sadaka fala yunfiqu babu sadakar da zai dauka ya bar koda ta naira goma ne illa sabagat an wafarat alajin dihi face wato kenan sai ta rine masa fata jikinsa ma'anan wannan shi ne sai aka ɗauko ladan sai aka saka to ladan yana da nauyi shi kuma sufurin ne yana yi yana sawa yana sawa yana sawa rigar kuma ta sufurin ne me zai rika faruwa ta ta rika yin ƙasa so zamo yake sakawa zamo abin ke ɗiɗansa kasa ke daɗa rufa masa asiri ko to shi mai abin ɗin kenan yauwa hatta tukfi bananahu tana yin ƙasa tana yin ƙasa har ta rufe yan yatsun kafarsa in bai daina sakawa za ta riga zai riga ɗiɗan sunan ɗin yana ƙasa yana ƙasa har sai ya rufe wata afu asarahu sai ta rufe gurbinsa gaba ɗaya ko tafiya yake tunda za ta riga jan ƙasa in sadakar ta yawa ta yi nauyi har ta ji ta taba kasa duk da ta bara ka ga alamansa ba wa ammal bakilu amma dan uwan sa mura shi kan wala da an yunfika shay'an wanda baya nufin ya bada wato kinan sadakar komai duk abin da ya ci duk abin da ya dauko maimakon ya saka a cikin rigar ta ya kasa to ai shi baya so ya bayar ko maimakon ya saka yanzu rikewa haka zai yi to da ya yi haka kuma hakan ba za ta faru ba illa lazikat sai spirit ɗin gida da damuwa sama kulla halkatin kowace halka ɗaya ta spirit ɗin sai ta rika yin sama sai ta rika yin sama makana ha saboda dama ya karin ne an sa wani abu to yana ragewa tana da ɗan farewa yana da ragewa zamo yake rowa zamo take wato ganin da ɗan farewa a jikinsa don haka fuhuwa yiwasi uha falatattase yana kokari ya dame ta ma ba ta damu ba saboda ai ya cire mata wato kenan kayan da zai dame ta so kaga da mai mutum yake sadaka da mai yake rufawa kansa asiri zama yake ruwa kuma zama yake tona wa kansa wato kenan asiri babu ala kulli muslimin sadaqatu babin da yake magana akan cewa wajibi ne kowane mutum musulmi ya sadaka fa man lam yajid falyamal bil ma'rufi idan mutum bai samu abin da zai sadaka ba to ya aikin alhairi wajibi ne duk yi sadaka yawa sadakar da suke da dukiya sai su baro wanda kuma ya shi ne ma ya rasa to shikenan sai ya rika yin umarni wato kenan da aikin alkhairi ya rika yin umarni da aikin alkhairi ya rika yin umarni da aikin alkhairi a cocin wannan kenan ko yawa wannan shine abin da babu yake so ya karanta da mu hadisin kuma daga Abu Musa al-Ashari ne shi kuma ya ji daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ala kulli muslimin sadaqa wajibi ne kowane musulmi ya sadaka sadaka akan musulmi wajibi ne kaga kenan yin sadaka ba ta son abin da mai sarai ne kenan ko yau in ta kai nisabi shi ne ake kiranta zakka in ba ta kai nisabi ba kuma ta zama sadaka ko kuma ka cire zakkar sauran abin da zaka bayar ya zama sadaka to yanzu ba maganar zakka ake ba sadaka saboda ai inna fil mali sadakatun siwa zakati haka ne sai san fada a cikin dukiyarka akwai wata sadaka bayan zakka saboda yanzu dauki misali zakkar kana barwa sau da ne a shekara to ka ba sau da a shekara shi wanda ka bashi ya ji daɗi once in a blue moon ko ba haka bane to sauran rayuwar kuma fa ya za a yi kagan babu taimako kuma bashi da halin ya taimakawa kansa sai ya faɗi ya mutu yawa amma jifa jifa ana barwa jifa jifa ana barwa jifa ba lalle da mizani ba illa iyaka wancan hadisi da makaranta baya ce karka girga ko ka dinku so ko ka bayar to jifa-jifa ana fara suka ga rayuwa wato kidan ta tafi fagalu sai suka ce to ya nabi Allahi fa man lam yajid to in mutum bai samu abin da zai sadaka ba fa qala sai yake cewa ya amal bi yadihi sai ya je aiki da hannunsa ya je aiki da hannunsa ya samo kuɗin da zai yi sadakar to haka sabai suke cewa kunnanu hamilu ala zuhurina lamma nazarat ayatu sadaqa lokacin da ayar sadaka ta sauko sai muna yin dako a gadon bayanmu sai ɗaya mai je shi ya yi dako ko ya je ya ciyawa ko ya yi itace ko ya wani abu ya zo shi ya sayar ya ware kudin da zai amfani da shi ya ware wanda zai sadaka don su bi umarnin Allah madaukakin sarki haka suke yin dako to na sai hadisi yake cewa ya amal biyadihi ya je aiki da hannunsa fa yanfa'u nafsahu wa yatasaddaq ya amfani kansa ko bai je sadaka wake baka da shi ko eh to a ba zama za ka yi ba tafi ka je kai wani aikin alkhairi ka je kai aiki da hannunka tunda baka iya kasuwa ba da ka iya kasuwa sai a ce tafi kasuwa to baka iya kasuwa ba to ka je kai aiki da karfinka in ka samu sai ka zo ka dan kashe wani yanzu ka amfani kanka kuma ka dan bada wani sadaka yanzu ka bi umarni na Allah ba da kin sake ka ji umarni Annabi sallallahu alaihi wasallam kalu sai suka ce to shikenan mun ji wannan fa illam yajid in kuma ya kewa kewa bai samu aikin ba fa da rani ne kuma babu ciyawa kuma jajin ita ya an sa doka an ce kai malaman daji sun ce kar a shiga ko yau kuma babu abin da zai ya zai kala sai ce inu zalhaja almalhu to yanzu ya je taimaki wani mutumin da yake da wata bukata wanda ke cikin wani damuwa ka je ka taimaka masa wani musulmin da yake cikin wani halin kakani ka je ka taimake shi taimakon kuma ba haddade maka ba kwaba yake yi kaɗai ba masa ruwa ya kwaba a a gini yake ka taima shi ka masa a gini kan ɗaki zai ɗaura ka ɗaura ɗaura ka taimaka masa motar sai ta tare ka tura masa duk abin da za ka yi ka sa farin ciki a ce a zuciyar musulmi to ka je ka yi kalu sai suka ce fa in lam yajid to in bai samu wanda zai taimaka masa ba fa kala sai ce fali amal bil ma'rufi to je aiki na alheri ko ki duba da zaka yi taimaka masa to je kai sallah raka'a biyu ko ka shiga masallaci ka dauki alqur'ani ka karanta izu uku ko ko kuma ka je kai wa'azi a wayansu mutane ka karanta musu hadisi na annabi sallallahu alaihi ko da hadisi kwaya ɗaya ne sai aiki da shi ko ka je ka tara yara ka karantar da su alqur'ani da sauransu sai ka je kai wannan walimsik anishar ya zama dai ka kame kanka ga barin sharri baka sharri a kowa ba baka ci naman kowa ba baka yi kazafi a kowa ba baka gulmar kowa ba wa inna halahu sadaka to wannan din masaraka ce kai wa kanka yanzu sadakar ka ta zama wata kenan a kanka kenan ka gani sadaka babu inda za ka yi wata kenan ba ce dai sai an samu maka abin da za ka yi musulunci ba zai barka ka zauna haka kawai kara zube a gindin mai na ita tari ya zagi wani a cuta abin da ɗin wannan ba akwai ayyukan yi kaca-kaca to alhamdulillah za mu dakata nan ana ce mana lokaci yayi abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya bamu ladan sallah bamu iko aikata abinda muka kuskure muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gane da mu kuskuren ya bamu ikon gyara muna lokacin nan baya ko dai mun tashi akwai akwai tambaya na wa karamana Allah jami'an kafirin da yawa musulma ciki to zakaran ahu ya ture garar mai eh zakaran ahu ya ture garar mai to yanzu ya daga daga hukuma yadda ta abin da sa kaga yanzu inda musulmi ne in yana da aure hukuncin kisa ne in ba shi da aure bulala ɗari ko to shi kuma ba musulmi ba ne kafiri ne kuma hakan ta faru to kaga in musulmi ne za a kashe shi ma kafiri ne in ana kisa biyu za biyu za a masa ko ba a kisa guda biyu ta ka idan gwamnatin ta musulunci ne ba za ta kyale shi da rewa ba ta kyale shi da rewa sai dai kuma ba a san condition din da wannan situation din ake ciki a kansa wanda zai kawo ba la'alla in bai taɓa yin aure ba la'alla malamai su ba da fatawa a masa hukunci irin na musulmi amma da ya taba yin aure to dama can hukuncinsa kisa da kuma duwe da ɗanyen wata jarimar a kansa in da gwamnatin musulunci ne bayan da za ta taba shi dare ba ta bashi dare ba sadai ita ma nan musulmar dole sai an yi mata hukunci ita ma sai an mata hukunci hukuncin kuma mai tsanani za a yi masa